kaga fitowarta da faduwarta din nan amfani ne ga mutane ko wurin lissafin kwanaki sannan tana da amfani kuma wurin jikin ɗan adam tana da amfani wurin tsirran da ake shukawa su ma an babu rana za su samu matsala yanzu zamani ma ya zo ba waɗanda suka rayu can zamani ba a ashe mun gane ita rana kuma tana ba da ma hasken lantarki yanzu ma da shi muke amfani kaga ranar nan dubu wani abu na Allah panel ɗin nan da suke kan masallacin nan yanzu misalan babu wani abu da aka jona su suke zuko karantin wutar daga can rana a haska su take ashe a cikin hasken bayan hasken akwai wasu sinadarai da Allah ya sa kana ganin su ba ka ganin su amma dai an tsara ta yadda za ta bada masaliha wasiriha da kuma tafiyarta a bisa wani tsari wanda almarsumatu laha wanda aka dora ta a kansa tsarin da aka dora rana daban da tsarin da aka dora wata kaga rana ita gudatta take faduwa dungum in ta hudo har ta fadi kuma haka take wannan ɗin ita haka aka tsara ta ba a yi ta ta fito kaɗan tana girma tana girma ta cika ta sake na raguwa tana ƙaro a ba a yi ta da wannan tsarin ba amma wata fa shi kuma an yi sa da wani tsari daban sama akwai tsarin da aka yi ta ƙasa da akwai tsarin da aka yi ta to duka waɗannan halittu masu girma da kuma tsarinsu da nau'o'insu tadullu ala azmatillahi wa qudratihi tana nuna ma girman Allah da kuma kudura iko na Allah subhanahu wataala sannan ba sai an gaya ma ba misali abin da yasa ce maka dalilin akali ne yanzu ai in aka dauki wayan nan wayan nan yanzu sai a mata caji sai ta dauki wannan karatun da muke yi sai a iya aika shi wani guri sai a kira ka sai ka daga wanda ya yi wannan wayar akwai wani abu da hankalinka zai siffanta wanda ya yi ta da shi daga ciki akwai ilimi wannan wayar yinta yana nuna ma wanda ya yi ta da me ya yi ta ashe wanda ya yi rana ba sai an ce ma yana da ilimi ba akali ne dalili ne na hankali kaga ai wanda ya yi sama ba kuma abin da ya tsare ta barantana ta faɗo a kan mutane wanda ya rana take hudowa take ba da haske har take ba da lantarki tsawon shekaru aru-aru ba ta canja ba ba ta fasa ba ashe yana da ilimi ba a jin kuma dirinta wannan ɗin yana nuna ma yana da mai ilimi dalili ne na hankali wa hikmatihi sannan yana nuna ma mai hikima ne cikin tsarin hikima kasan ko a rayuwa ai akwai abin da za su ce kai ba hikima to amma in ka duba ka aikin Allah sai kaga akwai me akwai hikima yanzu dubu wata da aka yi sai ya fito kankani sai ya kwana sha biyar ko sha hudu sai ya me sai ya cika sai kuma ya fara me raguwa sai ya sake dawowa karujulul qadim ya sake dawowa irin yadda ya da akwai hikima daga cikin hikimar kuna lissafin kwanaki daga cikin hikimar ko in kai daga sakanka kana iya gane a tsakiyar wata ake ko a farkonsa ko a ƙarshensa to kenan yana nuna ma wanda ya wani abun yana da hikima wa iradatihi wa mashi'atihi sannan kuma dole yana da irada akwai mashi'a kuma ta abin da ya so dalilin da ya so ya sa yi wa'yannan abubuwa. Dalili na biyu, al'in'am wal ihsan ni'imomi da ihsani da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yi, akwai ni'ima da Allah yake wa mutane, Allah yake wa dabbobi, Allah yake wa halittunsa. Kaga idan mutane suka ɗebe tsammani daga ruwan sama ba ruwan sama. idan Allah ya saukar musu ruwan sama ni'ima ne ihsani ne a gare su ruwan nan ni'imar nan ba za ka ce ba wanda ya yi ta ba ko ba hankali zai gaya ma wannan ni'imar akwai wanda ya yi ta wa kashfa durri kana cikin matsatsi ko na jinya ko na talauci ko na damuwa ka ɗaga hannu sai ka roƙi Allah sai kuma aka yaye wannan abun to ba wanda ya yaye a'a akwai wanda ya yaye dalilin hankali zai nuna ma wannan wanda ya yaye to kashi kwaddar ne shi ne mai yaye matsala shi ne mai amsa addu'a wata frijil kurubat haka kuma yaye damuwoyi bakin ciki damuwa hadihil ashiya wayannan abubuwa ta dullu alar rahmati wallahi yana nuna rahama wal karami wal jud da karamci da kuma kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi duka waɗannan dalili ne na hankali da yake nuna ma sunaye da siffofin Allah wanda yake saukar da ruwan sama me yayi rahama yayi wanda yake saukar da ruwan sama me yayi ni'ima ce kuma du to bayan haka kuma wal iqab wal intiqam min al usati al iqab uquba da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi intiqam ramuko kamu da Allah yake min al-usati daga masu saba masa shi ma wannan dalili ne shi kuma yadullani ala ghadabillahi alaihi in Allah ya kama masu saba mar dalili ne na Allah ya fushi da su wa karahiyatihi lahum kuma dalili ne na Allah yana kin su ashe wannan ma siffa ce yarda ko uquba siffa ce ta Allah subhanahu wataala na hudu wa ikramu ta'iina wa ithabatihim dar karrama wa'inda suke wa Allah da'a da kuma ba su lada Allah ya gaya mana manzanni idan suka shiga wani matsatsi sai su roki Allah subhanahu wataala sai Allah ya tsirar da su Allah ya ce wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya kera jirgi ya kera jirgin aka ce ya ɗauki dukkan waɗanda suka yi imani ya ɗauka aka yi ruwa ruwan da ba a sake yin irin shi ba amma waɗanda suke cikin jirgin Allah ya tserar da su karamci ne a gare su karamci ne Allah ya yi a gare su to wannan karamcin ya dullani ala ridanillahi anhum wa muhabbatihi lahum yana nuna yarda da Allah ya yi da su da kuma son su da Allah maɗaukakin sarki yake to waɗannan dukka dalilai ne aƙali na hankali da suke nuna asma'illahi wa sifati sunayen Allah da me da siffofinsa sai kuma daga cikin abin da dama ya ce zai magana a kansa manhaju ahalus sunnati wal jama'a to ahalus sunna meye matafiyarsu menene matsayarsu dangane da sunayen Allah da siffofinsa sai ya ce maka manhaju ahalus sunnati wal jama'a matafiyar ahalus sunna wal jama'a min as-salaf as-salih wa atba'ihim daga magabatan mu managarta da waɗanda suka biyo bayan su shine mai isbatu asma'illahi wa sifati tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa kenan daga cikin manhajin mu na ahlus sunna ba ma kore sunayen Allah da me da sifofinsa anan mu gane zai kawo maka aƙidodi daban-daban duk da munan ba mu san su ba amma suna rubuce a littattafai kuma an yi su mutane a duniya har yanzu kuma akwai masu irin waɗannan aƙidodin don ka bambance wanda yake kaza shi ake kira mai aƙida kaza mu ahlus sunna muna me muna tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa menene kishiyar tabbatarwa korewa an gane muna tabbatar da sunayen Allah da sufofinsa kama waradat fil kitabi was sunna kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani da sunna kamar yadda suka zo a alqur'ani da sunna haka muke tabbatar da su yanzu muka karanta Allah ce bal yadahu mabsutatani to ahlus sunna muna tabbatar da Ubangiji yana da hannaye, Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ahlus sunna muna tabbatar da Allah yana da fuska sannan bayan tabbatarwar wa yabni manhajihim ala alal qawaid taliya kuma ahlus sunna suna gina aqidar su akan waɗannan ka'idodi masu zuwa na ɗaya annahum su ahlus sunna yuthbituna asma'illahi wa sifatihi suna tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa kama warada fil kitabi was sunna kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah ala zahiriha ala zahiriha a bisa yadda suke kenan ba ma tawili in yace a bisa yadda suke Allah ya ce yana da hannaye to muna tabbatar da Allah yana da hannaye to za a yi tawilin ma'anar hannun a alisun na ba sa tawili to za a yi ta'adili ba ma yi mu ba mu'addila ba ne Allah ya ce yana da hannu eh yana da hannu sai mu tabbatar mar yana da hannu ko ba za mu yi tawilin hannun ba ba za kuma mu kore mu ce a'a ba shi da hannu ba mu gane wani abu tabbatarwa daban an gane kai kuma tawili akan ma'anar hannun daban shi ma wani abu ne fa daban akwai wa'inda za mu karanta a gaba suna tabbatarwa amma sai su yi mai tawili to ahal sunna su a suna tabbatar da sunayen Allah ne subhanahu wata'ala kamar yadda suka zo a alqur'ani da sunna ala zahiriha a bisa yadda suke ba a musu wata kwaskwarima wa ma tadullu alaihi alfazuha min almaani da kuma abinda lafazan suke nunawa na ma'ana in yanzu aka ce hannu ka san me ake nufi da hannu to haka ake tabbatar da shi wala yu'awwilunaha ala zahiriha ba sa tawilinta su juya ma'anar abinda ake nufi tawili ka juya ma'anar ka ce kaza take nufi ba kaza ba to ahli sunna ba sa yi wala yuharrifuna alfazuha ba sa kuma jirkita juya lafizan wa dilalatuha amma wabi'aha da kuma abinda suke nunawa ga barin guraban da aka dora su ahlus sunna ba sa yi na biyu kenan wannan ita ce abinda ahlus sunna suke gina aqidar su akai na ɗaya kenan su ahlus sunna suna tabbatar da sunayen Allah da siffofin su yadda suka zo a cikin alqur'ani a bisa yadda suke da abinda ma'anarsu take kai ba tare da tawili ba kuma ba a jirkita lafuzan su bar ma'anar da ma'anar asali take nunawa ahlus sunna ba sa yi na biyu su ahlus sunna yanfuna anha to tunda zamu tabbatar Allah yana da hannaye to daga cikin aqidar ahlus sunna suke gina kuma aqidodin su akai yanfuna anha to kuma suna korewa ga wa'annan sufofin mashabahatu sifatil makhluqina a ce sun yi kama da siffar ababan halitta dan ka yarda aqidar ka ce ka amince Allah yana da hannu to kuma kana kore wannan hannun ba irin hannun halittu bane mun gane wannan kaida ta biyu muna kore yana da fuska wannan fuskar ba irin fuskar halittu bane an gane yawwa muna kore yana fushi wannan fushin ba irin yadda halittu suke fushi bane muna kore yana yarda wannan yardar ba irin yadda halittu suke yarda bane muna tabbatar da yana soyayya wannan soyayyar ba irin yadda halittu suke soyayya bane akan wa'annan sunayen ko sufofin to kuma muna kore a ce sun yi kama da na ababen mai halitta kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukake ce laisa ka mislihi shay'un ubangiji yace babu wani abu kamar sa daka duk yadda zaka yi tunanin zatin Allah to ba ka iya tunawa ba haka mai risala ma ya faɗa hattal mutafakkiruna har ma masu tunani ba sa iya yin tunani fi ma'iyyati zati a asalin hakika ne ya zatin Allah yake a'a ba a yi domin Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kamar sa amma kuma sai yace wa huwa samiu shi mai ji ne al-basir shi mai gani ne to tunda yace babu wani abu kamar sa kenan ba mai irin jin sa ba mai irin ganin sa ganin sa daban jin sa daban Allah subhanahu wataala na uku daga cikin abin da ahlus sunna suke gina aqidarsu akai la yatajawazuna ma warada fil kitabi was sunna su ahlus sunna ba sa ketare abin da yazo cikin alqur'ani da sunna fi ithbati asma'illahi wa sifati waran tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa ko da ahlus sunna aqidarsu tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa ne to kuma ba sa wuce gona da iyaka gona da iyaka shine ka yi wa siffar ma'anar abin da ba shi ta nuna ba a alkur'ani da sunna in ka mata ma'ana ka ba ta tawili na ma'anar da ba shi ne ma'anar da ƙur'ani yake ɗauke da ita ba to ka wuce gona da iyaka don haka fama asbatahu Allah wa rasuluhu duk abin da Allah da manzansa suka tabbatar min dalika na sunaye ko na sufofi asbatuhu ahli sunna suna tabbatar da shi wa ma nafahu Allah wa rasuluhu duk abin da Allah da manzansa suka kore nafuhu suna kore shi ahli sunna kuma shine matsayar wanda yake duk ahli sunna abinda Allah ya tabbatar wa kansa tabbatar masa abinda Allah ya kore wa kansa kore shi wa ma sakata anhu Allah wa rasuluhu sakatu an abinda Allah da manzansa suka yi shiru ba su ce komai ba to su ma ahlus sunna sai su yi shiru ba za su ce komai ba ba abinda zaka faɗa akan abinda Allah subhanahu wataala bai ce komai ba akai ba abinda zaka faɗa akan abinda manzon Allah bai ce komai ba akai kai ma sai kai shiru yadda Allah ya shiru sai kai shiru yadda manzon Allah ya shiru in misali masalan alqur'ani sai yazo da wani abu sai Allah bai ce komai ba yanzu misali shi yasa ake ganin wuce iyakar wasu sashin masu tafsiri yanzu misali sai Allah ya ce alif lam mim ra sai annabi ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai Allah kuma bai faɗa wa manzon Allah me yake nufi da wayannan ba to me ya kamata Allah yayi shiru bai faɗi ma'anar su manzon Allah ya ce Allah yayi shiru bai gaya mar ba to kai ma yi shiru karka faɗa in ka je ka ce alif din ana nufin Allahu lamun din ana nufin kaza yanzu ka shiga wani fagen da ba naka ba za ka samu a tafsirai na wa'inda ba na ahalus suna wal jama'a ba wasu suna ƙoƙarin tawilin wa'annan irin alfas to ba iya wannan ne kaɗai nake nufi ba ina nufin duk abin da Allah da manzansa sai suka yi shiru a kayi to kai ma kai shiru a kayi na hudu ahalus sunna ya taƙiduna suna ƙudurtawa anna nususal asma'i was sifat nassoshi da suke ɗauke da sunayen Allah da siffofi mu a wurinmu min al-muhkam suna daga cikin ayoyi ne muhkamai abinda ake nufi muhkam wanda ma'anarsu ta bayyana ba mutashabih bane a yanzu kaga kamar yadda na faɗa alif lam mim ra mutashabih an gane to aqidar ahlus sunna shine duk wani nassi da yazo da me siffa ko suna na Allah muhkam ne in yanzu misali ka zo ka ce alif lam mim sai ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik kai daidai amma in ka zo ka ce بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء sai kace to Allah dai shi ya san me yake nufi yana ciyarwa yadda ya so a kame da wannan gurin mu mutashabe to a gurin ahlus sunna muhkam ne ma'anarsa ta bayyana sai ka ce bal yadahu a'a hannayensa mabasudata ne a shimfiɗa suke a ware suke shikenan sai ka wuce yaya shimfiɗawar take ne baka sani ba ko ba za ka faɗa ba yaya hannun yake ne baka sani ba ko ba za ka faɗa ba amma muna ɗugarta cewar min al-muhkam me ma'ana alladhi yufhamu ma'anahu wa yufassiru abinda ana iya fahimtar ma'anarsa kuma ana iya fassara shi wa laysat min al-mutashabih su basu zamanto mutashabi ba da haka su ahlus sunna fala yufawwiduna ma'anaha ba sa jingina ma'anarsu a ce Allah kadai ya sani kama yansabu zalika ilaihim kamar yadda wasu sashin wasu masu akidodi suke jingina cewar ahlus sunna suna yin haka sai ce a duk wanda yake kama yansabu ilaihim kama yansabu zalika ilaihim man kadhaba alaihim wanda suke mu a ahlus sunna ƙarya suna cewa ahlus sunna akan haka suke ahlus sunna ba akan haka suke ba ahlus sunna suna kan duk wani nassi da yake dauke da sunan Allah muhkam ne yana iya fassaruwa yana iya me ana sanin ma'anarsa aulam ya'rifu manhajihim ko kuma mutumin bai san manhajin ahlus sunna ba su waye masu irin wannan min ba'dul muallifin daga sashin mutanen da suke rubuta littattafai wal kitabul mu'asirin da kuma littattafai irin na waɗannan zamani na biyar su ahlus sunna daga cikin aqidarsu yufawwiduna kayfiyatu sifati sifa yufawwiduna kayfiyatu sifati ila Allah ta'ala suna kuma fawwala kayfiyar yadda siffofin suke sai su mai da su zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sa cewa ga yadda siffar take misali in an ce Allah yana da hannu to ahlus sunna ba sa cewa ga yadda hannun yake kar ka manta kamar yadda na faɗa wani darasi masu irin wannan tawilin ba wai da jahilci suke ba ba a'a wani lokacin suna yin amfani ne ma da wani ɓangare na ƙur'ani kage yanzu Allah ya ce bal yadahu mabsudata ne ko ai anan hannaye aka ambata wa yabqa wajhu rabbika ai fuska aka ambata to sai can kuma wani guri sai aka ce hadhihi naqatullahi lakum aya sai aka ce hadhihi naqatullahi wannan taguwar Allah ce ɗan jahamiya mutanen jiham bin dirham wani babban malami ne da aka yi shi a ƙasar iraki mabiyan sharrin fitinar duniya wa daga nan take dama da aka yi shi mutanensa ne su ne masu irin wannan sai a ce to da aka ce na lahi ana nufin kamar yadda kake da tinkiya ne a ce tinkiyar tsani haka ne sai ce ai kaga ba haka bane ba kamar a ce tinkiyar sani ko dokin gambo wanda gambe yana hawa dokin ko kuma tinkiya ce wanda zai iya yanka ta sani sai ce ma kamar haka ne kace a ta'ala da sai ce to ai hannun ma ba ana nufin hannunsa ba ana nufin kaga wannan tawili ne ya kore babu hannun kamar yadda ake to ita kuma waccan in an ce naqatullahi ai taguwar an ganta bayyananniya ce kamar yadda ɗakin Allah an ga ɗaki kawai sharafin ne girmamawa ne darajawa ne Allah ya jingina taguwar zuwa gare shi ya jingina ɗakin zuwa gare shi wa'annan malama suna ɗaukan sa a matsayin tashrifan ya kambama ya girmama matsayin taguwar sai Allah ce hadhihi naqatullahi ya fi girma da a ce hadhihi naqatu salih an gane yanzu mu sai muka ce masallaci baitullahi a matsayinka na musulmi idan ka taba alfarmar masallaci sai mutane su ce a bar shi da mai masallaci Allah ya yi haka ne a jin raddi dama yana daga cikin abubuwan da malam din yace topic din zai dauka to zai yi ar-radd zai yi raddi alaman ankara al-asma wa sifat akan duk wanda ya inkara sunaye da sifofi au ankara ba'daha ko kuma ya inkarin wani sashin su sai ce maka alladhina yunkiruna al-asma wa'inda suke inkarin al-asma sunayen Allah was sifat da siffofinsa salasatu asnafin nau'in akidodi uku ne na ɗaya aljahamiya jahamiya kaga mu anan baka taba jin ma wata akida jahamiya babu ita ma afirka inda jahamiya take wanda kuma har yanzu akwai birbadin mutanensu shine can irinsu iraki irinsu iran irinsu sampatov kamar ka ce ko irinsu wajen lebanon syria ana samun birbishinsu su ma kuma a wannan zamanin ba wai mutane da suke da yawan gaske ba wahum su atba'u jahan bin safwan mutanen jahan sunansa ne jaham ɗin bin safwan wa haula waɗannan yunkiruna al-asma'a was sifat jami'an suna inkarin sunaye da siffofi jami'an gaba ɗaya su a wurin su ba dama ka ce wani yadullahi kawai in ka zo yadullahi ba kawai Allah ba shi da hannu ba wani babatun ka ce hannun Allah a'a su ba babu wannan suna inkarin gaba ɗaya sunayen da siffofin sai kuma al-mu'tazila sai mu'tazila wa hum atba'u wasil bin ata'i asalin wasil dan ata'i asalinsa mutumin basra ne shi dalibi ne na imamu hasan al-basri in ka duba tarjamarsa shi dalibi ne na imamu hasan al-basr wanda ma a majalisin imamu hasan al-basri yake amma i'tazala sai ya tashi ya fita i'tazala majlis al-hasan al-basri sai ya bar ya rabu da mazaunin ko kuma majalisin gurin karatun imamu hasan al-basri wa haula'i su kuma waɗannan yuthbituna al-asma'a suna tabbatar da sunaye ala annaha alfazun mujarrada akan lafza ne kawai ba sa dauke da wata ma'ana mun gane su suna tabbatar da sunayen amma ala annaha alfazun mujarradatu kawai lafza ne kawai ba sa dauke da wata me ma'ana mun gane kuwa su a wurin su in an ce yadullah lafazi ne kawai karka jingina shi zuwa ga wata ma'ana wajhillahi lafazi ne kawai karka jingina shi zuwa ga wata ma'ana in misali yanzu mu a wurinmu in an ce bal ya dahu mabasu ɗata ne ai ana jingina hannu da wata ma'ana ma'ana da shi ake karɓa ko ubangiji subhanahu wata'ala da shi yake bayarwa masalan ai yana ɗauke da wata ma'ana amma kai ahli sunna ka yarda akwai wannan ma'anar abinda kake korewa shine kaifiya kana kore me kaifiya da kuma me at-tashabuh kamantawa da na ababen halitta to su kuma suna gaya ma ko kuma suna nufin mujarratu tunanil ma'ani sun kubuntu sun mofanta ba su da wata ma'ana karka jingina musu wata ma'ana sannan su kuma wayanfuna sifati kulla amma suna kore sifofi gaba daya suna tabbatar da me sunaye sunayen kansu suna cewa lafuza ne ba tare da me ba wata ma'ana ba ka san ana samun allafazu biduni ma'ani mun gane ana iya samun lafazi ba tare da ma'ana ba misali yanzu me ma'anar azare me ma'anar azare wa zai gaya mana ma'anar azare yanzu misali garin su alhaji isa ko kai ba ɗan garin ba ne masalan akwai abin da zai iya zuwa sai aka ce dogon jeji misali sai ka ɗauka ko wasu mutane ne da a ba- a baya suke wani guri in za su tafi can gurin sai su ce za mu je dogon jejin nan iya ɗauka iya ɗauke da wata mai ma'ana amma yanzu misali sai aka ce azare mu a namu a yanzu tunda ba mu san asalin kirkirowar abun ba sai ka ɗauka kamar alfazun ne biduni ma'ana in an ce wundo ai yana da ma'ana to kana iya samun lafazi da baya daukan wata ma'ana kawai suna ne na wa- na wani abu an gane to haka suke so ka dauki me asma'ullahi lafuza ne ba tare da suna nuna wata me wata ma'ana ba sai kuma al-asha'ira akwai asha'ira su kuma wal maturidiyya ‘yan maturidiyya wa man tabi'ahum wa ha'ula'i su kuma wa'yannan yuzutuna al'asma'a wa ba'adar sifati suna tabbatar da sunaye da sashin wasu kuma sufofi amma wa yunfuna ba'adaha suna kuma kore sashi to su kuma wa'yannan sai malam ya ce maka wa shubuhatin lati banau alaiha jami'a ma- am- mazahibihim shubuhar da suka ɗora gaba ɗaya matafiyarsu a kai, hiya, wai su a wurinsu wa'yannan ɗin gaba ɗaya, da jahaniya, da mu'tazila, da su a sha'ira, da ‘yan maturidiya, duk waɗannan shubuhar da suka ɗora aƙidarsu, mazhabinsu a kai, shi ne alfiraru, wai a guje, a guje mai min tashbihin lahi bi khalqihi kar a kamanta Allah da halittunsa bi za'amihim da rayawar duk wai abin da yasa suke shi ba har da suka dora shine wai a saka kar ka je ka kokarin kana siffanta Allah ka siffanta shi da me da halittunsa in yanzu misali aka ce Allah yana da hannu to kar ka siffanta shi in ka ce Allah yana da hannu kenan Allah yayi kama da halittunsa masa hannaye in ka ce Allah yana da fuska kenan Allah ya yi kama da halittunsa masu fuskoki su shibharsu shine kar a siffanta Allah da halittunsa da rayawarsu alhali shi kuma Allah tunda ya tabbatar wa kansa sai manzon Allah ya tabbatar masa to ahlus sunna kuma suka ce a'a sai ka tabbatar mar sai kuma ka kore tasbihi sai ka ko tabbatar mar sai kuma ka kore kaifiya mun gane mafi nafsika kaga yanzu Allah yana da annafs ne irin nafs ɗinka yadda take tunani kai wani abun kaman ba- baya yi to Allah shi cajin tare zai kenan dama bata dauka wa yawa ya dauka Ya- ya dauke na'am kaga yanzu misali malam sai ya kawo mana ayan nan Allah ya ce ya san abin da ke zuciyarka cikin ranka Annabi Isa yake gaya wa Allah Allah ka san abin da ke cikin raina amma ni ban san to misali Allah yana da raini irin rayukan mu ko yana da zuciya irin zukatan mu a'a kuma Allah ne ya kawo mana wannan abin da annabi Isa ya faɗa. Kenan Ubangiji ya siffanta kansa da annabs, amma kuma nafsun lahi irin nafsinka a'a, to tun da Allah ya tabbatar wa kansa, tabbatar masa, amma karkai kaifiya, karkai tashbihi. Karka kamanta irin naka, shi ne tashbihi, kai kuma in kuma abu ne irin hannunawa, karkai kaifiyarsa, ce to irin hannayenmu ne a karɓa a bayar a karkai. Na'am, la'annal makhluqina domin su ababan halatta yusammuna bi ba'd tilkal asma ana ambaton su da sashin irin waɗannan sunaye kuma ana siffanta su bi tilkal sifati da irin waɗannan me siffofi kenan fa yulzamu min al-istiraki fi lafz al-asma'i wa sifati wa ma'anahuma kenan za a lizimtar wato Allah al-istirak tarayya da halittunsa cikin sunaye lafazin sunayen da kuma siffofi da ma'anarsu a'a al-istiraku fi haqiqatihima ko kuma za a yi tarayya da Allah cikin haƙiƙanin yadda ma'anar ko amfanin siffofin ko sunayen yake a'a wa hadha yalzumu minhu tashbihil makhluqin bil khaliq su a gurin su in kai haka to kenan yana tabbatar da kamanta ababan halitta da mahalicci fi nazarihim a ganin su waltazamu ya lidhalika ahadun amrayn kuma su din abinda ya kawo musu wannan rikitarwar sai suka dauki ahadul amrayn ɗayan wayannan abubuwa guda biyu kuma nan zan tsaya saboda wayannan in ma ta'awilun nusus ko dan dai suna san sai tawilin nusus din ne ko kuma suna san sai tafwidin ma'anar kamar yadda na faɗa duk yawanci aƙidodi bari in gaya mana duk yawancin aƙidodi duk yawancin aƙidodi da ake gina su za ka samu aƙidodin masu yaƙi da asalin addininmu na musulunci filƙadim wal hadith su ne suka gina su to aƙidodin in an gina su sai an ba su kariya yanzu masalan kamar yadda ne magana a zakwaran ka duba aqidar shi'a aqidodin shi'a ba za su tabbata ba in shi'a ta yadda da alqur'ani to sai aka kawo me sai aka kore ma cewar wannan alqur'ana wanda ke hannun mutane jabu ne wannan alƙur'anin allazi baina aidina wanda yanzu yake hannunmu jabi ne kamar yadda yake marubutan suka rubuta kamar nuri at-dubrisi wanda ake kiransa Muhammad ko kuma al-Husayn bin Muhammad ya rubuta littafi guda ana kiransa faslul khitabi fi ithbat tahrif rabbil kitabi rabbil arba faslul khitabi rarrabe magana fi isbati cikin tabbatar da taharifi kitabin rabbil arbab jirkita littafin mai ubangijin halittu iya so ya gaya ma alƙur'ani an jirkita shi kuleni ya faɗa shi ma a cikin usulul kafi ina ganin juz'i na biyu shafi na 295 sai yake cewa a gurinsu akwai mushaf da ake kiransa Musafu Fadima. Bai ake kinufi da Musafu Fadima sai ya ce Musafu Fadima, amma yana jingina ruwayar zuwa ga Abu Abdullahi. Abu Abdullahi kuma shi ne Al-Hussein bin Aliyu bin Abi Talib. Cewar, wai Al-Hussein ya ce, wa inda na Musafu Fadima, wai a gurinsa akwai Musafu Fadima, sai ce wa ma'adara ka Musafu Fadima, me ya sanar da kai abinda ake cewa Musafu Fadima. sai ce musafu faduma shi kadai ya kai ukun alqur'anin da yake hannu sai ce wallahi ma fihi harfun wahidin min qur'anikum haba kuma duk a cikin sa ba harafi daya na abin da yake cikin wannan qur'anin naku kenan wannan qur'anin naku ba jalu bane asalin qur'ani yana gurin fatima ana kiransa musafu fatima shi wancan ƙur'anin yaushe zai zo sai idan al-mahdi al-muntazir limamin shi'a na goma sha biyu yanzu an yi limamai sha ɗaya limami na sha biyu shi ake kira al-mahdi al-muntazir in zai zo to zai zo da kyakkyawan ƙur'ani kinan tun daga tafiyar manzon Allah har zuwan mahdi ana bautawa Allah da wani alƙur'ani kidan to yanzu za a zauna misali ba za a bauta wa Allah ba sai almahdi ya zo to me ake so at-ta'anu fil qur'ani dan at-ta'anu fi dinil islam suka a alqur'ani suka a addinin ne idan ka rusa qur'anin da ake amfani da shi yanzu to ka rusa me ka rusa addinin aina aka samu sallah a cikin qur'ani sannan sahabbai in baka rusa su ba to ba za ka rusa manzan Allah ba shi yasa shi'a sai suka rusa manzan Allah suka ce duk sahabbai sun yarda ba'adar rasuli illa thalathatu miqdad bin al-aswad salman al-farisi abu zar al-ghifari to yanzu an ce maka an umar ta ce wannan condemn ne du sahabbai annabi ya tafi sulhun hudaybiya da sahabi sama da 1200 ka dauka iya wayannan su ne sahabbai 1200 ka dauka iya wanda suka je sulhun hudaybiya su kaɗai ne sahabbai kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida da casa'in da bakwai sun giranta. To, daga an rusa sahabbai, to daga wurin wa ake jin maganganun manzan Allah, daga wurin sahabbai. In ka rusa su, ka rusa wa, ka rusa manzan Allah. So, in ka kula su abinda suke nema, waɗanda suka gina aƙidar tun farko shi ne a soki ƙur'ani, a soki annabi, to amma ta yaya sai aka furo ta ginin baya, in ka soke sahabbai, ka soke alkurani to ka gama da addinin musulunci ka soke shi ka nuna duk abin da mutane suke yi soki burutsu ne domin ai yanzu babu wani abu da kake na addini face ko dai alkurani ko kuma sahabbai ne suka rawaito daga manzon Allah to in ka rusa sahabban ka rusa qur'anin ka rusa addini to waɗanda su kuma suke so su rusa aqida sai su ma suka biyo irin ta waɗannan sunaye wasu sifat sai mutum ya shigo musulunci sai zo ya kawo wani abu wanda sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai da tabi'ai da suka biyo na farko ba su yi wannan abun ba a ce wai suna kaza ba kaza ba ne annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba wanda ya zo daga baya to aƙidar musulunci yake so ya rusa to ba a kuma rusa addini sai ka kafa a ta'it wanda su ne a ƙarƙashinsu ake rusa addini shi yasa musulmi ya zamanto yana tare da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ita ce aƙidar musulunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallim Allahumma anta